ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shi daga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 lissafin nasara yan mission yau muna 23 ga watan biyu shekara ta 2026 bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu albarka ka yi duke su albarka amin wani bawan Allah bai amince sunan shi ba to amma Allah ya san shi ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 250 ya Allah wannan bawan naka ka san shi Allah ka dauke shi ka jefa aljanna firdausi akwai bintu Mustafa Umara bintu Mustafa Umara ta aiko marayu da gudunmuwar kudi naira 151,975 ya Allah wannan baiwa ta ka Allah ka mata albarka Allah ka tsare ta ka tsare mutuncinta idan tana da miji Allah ka tsare shi ka masa albarka idan tana da yaya Allah ka tsare su ka masa albarka in ba ta da su duka Allah ka bata masu albarka ya Allah ka tsare ta da mugunji da mugu gani da bakar kishiya akwai cindo Usman da Umar Tanku da Kabir ya kasai su uku sun aiko mu rayu gudun murkudi naira dubu ɗari ɗari jumla naira dubu ɗari uku ya Allah waɗannan bayi naka cindo Usman Umar Tanko Kabir ya kasai Allah ka lullube su da rahmar kake wa duke su albarka Allah ka ƙara bude musu kofofin arzikinka Allah karka bari asara da shiga cikin dukiyar su kai wa iyayen su albarka mu da su Allah ka samu na cikin masu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna firdausi na tashin alkiyama akwai Farida Ahmad da Shata Oil and Gas Limited da Ubaidullah Lawal da Musa Muhammad wannan rukuni sun aiko mana ya gudunmuwar kudi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari biyu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi duke su albarka malama fare da Allah ya miki albarka ya wuzuri arki albarka in kina da yaya Allah ya musu albarka in kina da miji Allah ya mishi albarka in baki da su duka Allah ya baki masu albarka wannan kamfani Allah ka yi masa albarka Allah ka ƙara masa hanyoyin jari Allah ka ƙara sa product ɗinsu karɓuwa a cikin al'umma da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a firdausa ta shal kiyama wasu bayin Allah su goma sha biyar sun aiko malaiku marayu gudun murkudi naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da hamsin Allah ka kwashe su gaba ɗaya ka dura aljanna firdausa ta tashar kiyama bayin Allah masu ba da gudunmuwa daga naira ɗari zuwa naira dubu biyar sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da hamsin da ɗaya da naira ɗari biyu ya Allah daga kasan su Allah ka tsare su daga talauci Allah ka bude musu kofofin arzikinka Allah ka sa aljanna firdausu da zama koma ga dinsu ran tashin alkiyama mutanen masallaci sun aiko naira 60650 Allah ka saka musu da alkhairi kai duke su albarka Allah ka tsare su da talauci ka tsare su da mugunji da mugu gari da baka kaddara Umar Abubakar ya aiko marayu gudun murkudi naira 2000 yana barar addu'a Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi idan wani abu yake tsoro ko yake hasashen zai same shi Allah ka tsare shi ka kare shi Hajiya Maryam jagaban matan zazzau hajiya maryam wannan baiwar Allah duk shekara sai ta aiko marayu gudunmuwa jagaba ta matan zazzau wannan karan ma ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi da wasu kayayyaki kuɗin da ta aiko tsaba naira dubu ɗari biyu jumlar abin da aka tara wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da sittin da biyar da naira ɗari takwas da ashirin da biyar a takbir ya Allah da mu da su da ku da kowa da kowa Allah ka sa wannan ya zama sanadiyyar tsira mu akan siradi a ranar tashin alkiyama sanda ake tangani ana fadawa Allah ka sa muna cikin masu wucewa kamar walkiya akwai hajiya sadiya karkashin mangoro karkashin bishiyar mangoro hajiya sariya mai abinci kenan mai abinci karkashin eh karkashin bishiyar mangoro da na fahimci shahararren wuri ne Abuja duk wani wanda yunwa taiwa atishawar ya ce yake zuwa yi maganin ta ta aiko marayu da gudunmuwar atamfofi atamfofi turmi 150 shaddodi yadi goma goma guda arba'in iyali ɗari hudu kenan hajiya marin aliyu abdullahi jagaban matan zazzau wacce da ce ta aiko da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu to tare da wannan naira dubu ɗari biyu akwai gero buhu biyu akwai wake buhu ɗaya akwai siga buhu ɗaya akwai shinkafa buhu ɗaya ta ce duk wannan haɗa wa marayu ya Allah waɗannan mata Allah ka musu albarka ya Allah ka tsare su ka tsare musu mutuncinsu Allah ka ƙara buɗa musu ƙofofin arzikinsa ƙarƙashin mangoro Allah ya sa ƙarƙashin mangoro ya gaba da faɗaɗa kada Allah ya bari asara ta shiga cikin sana'ar kenan a yau an samu waɗannan kuɗaɗe da waɗannan kayayyaki da na ambata gaba ɗayan mu Allah ya sa aljanna firdausi ta zama kuma mu ranar tashin alƙiyama akawun na marayu 000 455-3753 zan maimaita 300-455-3753 banki shi ne jais bank name jimus opens and less privileged foundation abuja daga baki da suka kawo mana ziyara a wannan majalisi yau akwai honorable kawo adamu gombe kuma former permanent secretary daga gwamnatin jihar gombe honorable kawo dan muke karan gombawa mutanen abuja suka gombawa a takbir za ku kai shi da kuma dan agaji ne wanda bai gaji ba sannan yana cikin shugabannin kungiya mataki na jiha boko kuma wanda ya kai permanent secretary sai a rufe littafi a annabi muhammadu salati akwai alhaji adamu fiyo fari jakada kudin muna tare da shi a wannan wuri a takbir yana cikin waɗanda suka fara bude mana taimakon gudun marayu a wannan shekara allah ya ƙara albarka shi ma daga gombe an rama ina muka kwana ina za mu tashi
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله نعم والله عليم حكيم من جود على رمضان
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم Allah madauki sarki ya ce min al'arab akwai daga cikin larabawan ƙauye idan aka zo aka ce su bada gudunmuwa a taimaki addini to za su kudu rokin wake ne su bada amma ta ciki tana ciki wai tsohuwa ta hada kitse ta ce ba rabo ba Allah ce akwai daga cikin larabawan ƙauye manyan ta kizo wanda yake ɗaukar mayin fiko abinda ya bayar na ciyarwa na taimakon addini magraman kamar tara aka mashi kasan duk wanda ya bada tare biya tare ba haka so ba tare ce kana badawa kana ci da yatsa to haka yana bada gudunmuwar amma yana ci da yatsa yana ganin asara yi sanadiyar haka wai tarabbasu bi kuma dawair kullun jira yake ji yaushe musiba za ta fada wa annabi da sahabbansa saboda ya huta da a zuwa ce sai ya bada gudunmuwa Allah ya ce alaihim da'iratus sau irin wayannan to mummunar da'ira kansu za ta koma inda Allah madaukakin sarki ta ce Allah ya ce wallahu sami'un alim sami'un Allah mai ji ne sannan alimu masani ne kenan idan zaka bada gudunmuwa addini Allah yana so ka bada kuma kana mai cike da farin ciki ɗaya daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce manzo Allah ya rasulullah ma akhasta min amwalina ahabbu ilaina mimma tarak ya manzo Allah in mun zo za a taimaki addini abinda ka karba daga dukiyarmu kai aikin addini da ita mun fi murna da wannan fiye da abinda ka bar mana mu rike a hannun mu je mu ce fa da iyalanmu sun fi murna da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba kenan idan ka zo aikin addini ana so ka yi shi da murna da farin ciki domin daga ƙarshe wane ne mai cin ribar kai ne mai cin ribar ranar tashin harkiya amma Allah ya gafarta mana amin sai Allah ya sake cewa mai Allah rama ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ya yi nagari ألا إنها قربة لهم ya yi makani سيدخلهم سيدخلهم الله في رحمته ya yi makani إن الله غفور رحيم wasu shi ba alka dawi alka shi dawi ne
الحمد لله
wato ƙur'ani yana da daɗi sosai ƙur'ani sarkin adalci ƙur'ani bai yi wa mutane kudin goro ba yi wa mutane kudin goro karka kuskuren da ko da wasa ka ce ai duk yan siyasa barayi ne wallahi ƙarya kake a cikinsu akwai masu imani da kai sun fi ka imani karka yadda ka ce ai duk malamai makwaraita ne ƙarya kake yi akwai kamammu da sun fi ka kamewa karka yadda ka ce duk 'yan kasuwa marwata ne ba gaskiya ba ne ko duk sanatoci mutanen banza ne ba gaskiya ba ne ko duk 'yan majalisar nan kaza a kai dai ka tsaya inda ka tsaya a kowane cycle na jama'a akwai mutanen kirki akwai mai akwai mutanen banza kai hata cikin aljinu ma suka ce wa annamin nasalihuna وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا yanzu ma suka ce a cikinmu akwai salihai ha? kuma a cikinmu akwai duna zalika waɗanda ba salihai ba kowace al'umma haka take karka yadda wata ƙabila kai mata kuɗin goro ka ce adin da kaga fulatani ɗan ta'adda ne ƙarya kake akwai fulatani da mai ba ɗan ta'adda ba ko ka ce duk inda kaga bahaushe gaba yake da fulani ƙarya kake ba gaskiya ba ne duk inda kaga kaza kaza ne ba gaskiya ba ne ba a yi wa al'umma kuɗin goro gaba ɗayansu a'a sai dai ka ce daga cikin al'umma kaza akwai masu hali iri kaza an gane wannan daga cikin al'umma kaza akwai masu hali iri kaza hatta ka ce duk sufaye yan bidiya ne ƙarya kake yi ba duka sufaye bane yan bidiya نعم akwai sufaye kuma harin sunna shehu dan horiyo sufi ne ko ba sufi bane sufi ne amma ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ahlus sunna ne Abdul Qadir Jilani sufi ne ko ba sufi bane sufi ne amma ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ahlus sunna ne akwai wani sufi da aka ce masa ga wani babban wali ya zo babban وليد wali ya zo ya ce mu je mu gaida shi an masa wata karaga a harabar masallaci yana zaune can da ya kaki sai ya tofar ta gefen alƙibla sai wannan su mai shi abokinsa tashi mu tafi ya ce saboda mai ce wallahi ba waliyi ba ne ya ce saboda mai ce wanda bai san sunar annabi wajen tofar da kaki ba babu yadda za a yi zama wali Allahu akbar
kenan wannan sufin ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba ne ahlus sunna ne amma akwai yan bid'a akwai wanda su wuce yan bid'a ba gigima gigima mushrikai dima dima su kuma suna da wanda zai fito yana subhani subhani ma azama sha'ani Mm.
shi yafi karfi yace subhanallahi saboda shi ma Allah ne sai dai ce subhani subhani amma al'umma ba a yi mata kudin goro ka ce gaba ɗaya wannan al'ummar kaza ne ko ga yanzu mutanen ƙauye Allah ya ce daga cikinsu sai ya faɗi wasu masu munanan hali ko to sai yake cewa wa min al-arab man yu'minu billahi wa min al-arabi daga cikin yan kauyen nan kuma har yanzu man yu'minu billahi akwai wanda yake da tsantsan imani da Allah ya ji Allah
wal yawmil akhir wal yawmil akhir sannan kuma yake da imani da ranar tashin alkiyama wa yattakizu ma yunfiqu qurbatin inda lahi duk kuma dukiyar da zai dauka ya ciyar domin taimakon addini ya dauke ta a matsayin wata hanya ta neman kusanci da Allah wa salawatir rasul ya dauke ta wata hanya da zai samu addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda idan kuka kawo sadaka kuka ji muna muku addu'a Allah ya taka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya kaza haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan bayin Allah suka kawo sadaka yake yi musu addu'a saboda haka akwai mutanen ƙauyen da sun ɗauki sadakar da suke bayar wannan har yanzu cikin fa'idata wata hanya ce da za su samu kusanci da addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ala inna haqqatul lahu ku saurara wannan sadakar da suka bayar wallahi in ji Allah sai ta zama kusanci a gare su zuwa ga Allah da addu'ar annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi da sannu Allah zai shiga da su cikin me rahmar cikin rahmatsa sai Allah ya ce Allahu sami'un alim a wallahu ghafurur rahim
a
inna Allaha ghafurur rahim inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Na'am.
Allah ka gafarta mana sannan ka ji kanmu shi yasa kuka ga hatta yahudu da nasara Allah bai musu kudin goro ba yahudu da nasara karkace duka yin iska ne Allah ya ce laisu sawa'a ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون Allah ya ce ba fa duka ɗaya bane su ahlul kitabi min ahlul kitabi a cikin ahlul kitabi wayannan yahudu da nasara ummatu akwata al'umma qa'imatu wacce take tsaye ana al-laili a lokacin na dare yatluna ayatin Allah suna karanta ayoyin Allah ana al-laili a sa'o'i na dare wa hum yasjudu suna yi wa Allah sujada kun san dai duk duniya babu wanda Allah ya ce yafi kowa san kudi da rayuwa gaban bai hure yace wadu ahadum law ya'maru alfa sanatin يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر wato bai kure ɗaya daga cikin su yana son ina ba a rayar da shi a duniya shekara tu saboda tsabar san rayuwa da san duniya Allah ya ce wa ma huwa bi muzahazihi min al'azabi ayyu ammar da za a rayar da shi shekara dubu ma wanda ba zai kubutar da shi daga shiga wutar jahannama ba Allah ka gafarta mana آمين to amma duk da wannan ɗabi'a ta su sai da Allah ya zo ya mana a ba fa dukkan su ne ƴan son duniya haka ba sai ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'amalu ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطر يوده إليك قال رب عد ورش ورش ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما واي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ya ce wa min ahlul kitabi akwai daga cikin ahlul kitabi man in ta'amaru bi qiddarin wanda da zaka bashi amanar fan taba sama fan taba kudin da ba san iyakan su ba yu'addihi ilayka ran da ka zo zaka karbi kayan ka ba gara ba zago ba zaka samu ya ci amanar kwaddala ba hasan duniyar su amma Allah ya ce amma wa minhum akwai daga cikin su man in ta'amaru bi dinarin wanda ba ma dukiya mai yawa ba dinari kwandala ne idan ka bashi amana la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da shi ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai kai tsayuwa irin ta mai daka kamin ka karbo kwandala ka ta dinari guda daya kenan duka sun zama halin su daya ba halin su ne ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce man qala halakan nasu fa huwa ahlaku duk wanda yace kai ai mutane duk sun halaka to shi ya fi su halaka shi ne number one a cikin halaka ko in ji annabi al'ummar annabi ba ta halaka gaba daya ba wani jinsi na al'ummar annabi da zai mai da zai halaka gaba daya Allah ka gafarta mana amin
to sai Allah ya ce mai a gaba da rama
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه babban magana رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم karanta mana aya ta gaba
ما ما وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة yayi مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم kusan mai tara ce Allah ya karanta mana aya ta gaba saboda wani sako da nake so ku fahimta daga ayar baya da ya karanta نعم
Allah madaukin sarki ya ce wasabiq wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wato a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan aljanna guda uku ne. yan aljanna نعم rukuni uku ne sune yan aljanna kuma sune mutanen kirki banda su to duk wanda ya fito baya cikin su to munafiki ne ko da yana musulunci munafiki ne amma nagartattu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurgura uku ne نعم
bari mu saurara mu ji muna ciki ko ba ma ciki نعم
mas'ala ce mai hatsarin gaske a addinin musulunci duk ahlus sunna an baka fahimci wannan ba to baka fahimci manhaji na ahlus sunna ba gaba daya
نعم
yan aljanna na farko a al'ummar annabi Muhammad tun daga zamanin sahabbai har a wurin kawai kiyama ta tsaya su ne as-sabiquna al-awwaluna نعم waɗanda su ne na ɗaya su ne farko su suka riga kowa karɓar addinin musulunci a wajen annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam kamin kowa ya musulunta a wannan al'umma su suka fara musulunta نعم su wane ne waɗannan da su suka riga kowa tun farar safiyar musulunci su karbi addinin musulunci sai Allah ya ce kashi biyu ne su minal muhajirina akwai muhajirun su ne wanda suka hijira daga makka zuwa ina Madina.
zuwa madina suka bar yan uwansu suka bar dukiyarsu suka bar dangi suka bar gidajensu suka bar gonakinsu suka bar kasuwancinsu suka bar shaguna suka bar dabbobi suka bar komi suka yi hijira suka biyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ansar da kuma ansar su kuma su ne waɗanda da muhajirin suka zo kan muhajirin su zo su sun musulunta sai zama sun karbi muhajirun a matsayin masu imani to wannan ansar da wayannan muhajirun su ne as-sabiqun al-awwaluna su ne yan aljanna na farko a cikin wannan al'umma idan an je neman wato al-muqarrabun wayanda suka fi kowa kusa da fadar Allah waɗannan ne shi yasa aka ce sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin ثلة من الأولين وقليل من jama'a ce mai الآخرين yawa a musulman farko sahabbai kenan amma akwai kaɗan a cikin na ƙarshen a cikin mudin ma ana samun waɗanda za su shiga cikin wannan group an gane group na farko نعم
kenan group na farko al-muhajirun group na biyu su ne zuwa ansar idan ka haɗa su su biyu su ake cewa as-sabiquna awwaluna da Allah yana so a taron mu na waye ke cikin muhajirun
babu babu kuka wa ke cikin ansar babu a duniyar nan yanzu akwai wanda ke cikin muhajirun a'a akwai wanda ke cikin ansar babu to babban kaso mai gwabi ya riga ya kubuce mana to bari mu ji kashi na uku wallazina tabauhum bi ihsani waɗanda suka biyo bayan muhajirun da ansar da kyautatawa kun ji inda muke zamani mu samu kanmu mu zama muna cikin wanda suka biyo bayan muhajirun da ansar amma mun bi bayan su da kyautatawa sai Allah ya ce to da muhajirun din da ansar din da allazina tabauhum bi ihsani to wadannan radiyallahu anhu Allah ya yarda da su gaba daya waradu anhu su ma sun yarda da wa sun yarda da Allah sun yarda da sakamakon da Allah zai ba su wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar duk qur'ani daga bakara ba nasi har nasi duk inda aka zo magana jira sai da ce tajri min tahta al-anhar amma da aka zo kan sahabbai nan ne aka cire min din don a ga maka za su yi buddu-buddu yadda suka ga dama sai aka ce tajri tahta al-anhar Allah ce khalidina fiha abada fiha abada kuma za su dawo ba a ciki sai Allah ya ce zalikal fawzul azim fawzul azim wannan shine rabo mafi girma ku lura su muhajirun da ansar ba sa musu sharadi ba ko an sa sharadi a wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar an gama amma mu allazina tabauhu mu da muka biyo baya an sa mana sharadi ko ba sha mana sharadi ba an sama menene sharadi ittaba'un bil ihsan
su saboda matsayin su wajen Allah shar'in bi ihsan ma ba a sa musu ba a sa musu ke sa kace wanda suka yakin badar sahabban da suka yakin badar yan aljanna ne an gaba yan menene yan aljanna me yasa suka zama yan aljanna saboda me saboda sun shiga cikin asabiqunal awwal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma yurika la alla allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum kar gafartu lakum me ya sanar da kai wata kila Allah ya kalli mutanen badar ya ce da yanzu duk abu da gaba ku aikata na gafarta muku zama yan aljanna ana kammala ayar abin da aka biyo baya da shi wanda bai cikin wannan rukunin guda uku sai aka ce min man haula kun min al-arabi munafiqun sai aka zo sai aka biyo baya da ayar munafikai wanda yake jiyar da kai duk wanda bai cikin wancan rukunin ko ya kira kansa musulmi na zai fara cikin munafikai zai fara
na'am to wayannan su ne Allah ya zo sake yi mana bayani akan su a cikin suratul hashir na'am
a suratul hashar hashir
na'am aka faɗa mana gurub na muhajirun da gurub na
ansar ansar da waɗanda suka biyo bayan su aka ce da kyautatawa kuma menene kyautatawa sai Qur'ani ce lil fuqara'i
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون aha وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Allah ce lil fuqara'i alladhina ukhriju min diyarihim idan an zo ba da fai'u a ba da shi ga wayannan talakawa da aka fitar su daga cikin gidajen su talakawa muhajirai lil fuqara'i al muhajirin alladhina Ukhriju.
ukhriju min diyarihim waɗannan talakawa da suka yi hijira waɗanda aka fitar su aka koro su daga gidajen su yabitaguna fadlan min Allah wa ورضوانا ridwana suna neman falalar Allah da yadda sai ji Allah madaukin sarki wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah suna taimakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imanin su mun ji kashe yan aljanna na farko مم.
mun shigo nan ba mu shigo nan ba babu ci linzami ya fi karfin bakin ka bindin ragumi ya yi nesa da ƙasa to su waye gurin ɗayan aljanna na biyu
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah madaukin sarki yace wallazina tabawwa'u ad-dara ai allazina tawdaru al-madina نعم نعم waɗanda kamin masu hijira su hijira su kuma da masu ne mazaunan Madina نعم su ne allazina tawdaru Madina نعم su ne allazina tabawwa'u ad-dara نعم wal iman sannan kamin masu hijira su hijira su yi imani sun musulunta su ne masu karɓar baƙi masu zuwa daga hijira نعم shi ne wal iman su ake cewa ansar Allah ya ce hibbuna man hajara ilayhim suna san duk wani muhajiri da ya hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim حاجة hajatan bin ma'utu duk abin da suka dauka suka baiwa muhajirun ba su jin damuwa ko kake a cikin ransu shi yasa lokacin da aka zo annabi ya hada su yan wantaka abdulrahman bin auf yace an hada ni da wani mutum mai suna sa'ad ibn rabi annabi yace to ga bako daga makka sa'ad ibn rabi kai matsayin ka da dan madina wannan bakon na baka shi bakon suka ne tashi ka tafi da shi sare bin rabi yazo da gudu ya rungume Abdulrahman bin Auf bai taba ganin shi ba sai rana ya ce dan uwana na musulunci zo mu tafi gidana ana zuwa gidan ya ce to saurara tunda annabi ya hada mu yan uwa yanzu mu riga mun zama daya kaga da gidana gashi babba masha Allah to yanzu za mu dauko magirbi a raba shi biyu ka zabi gefen da kake so in ta gefen dama kake so ka zauna iyalai na da ke wurin su hijira su dawo nan in ta nan kake so iyalai na da ke wurin su hijira su koma nan yace sana'a dan Madina ba sai wanda yake da gona mai dibi ne kamar tawa ba za mu je ita ma zan raba biyu zan baka rabi sannan ni dan kasuwa ne ina da jari jari na ya kai dirhami kaza zan raba biyu in baka rabi kai ma ka je ka nema daga falar Allah yace sannan ka zo a daidai mata na biyu ba abin da ke da wahala aure a a Madina ka abu mai wahala a Madina kamar aure to already ina da guda biyu za su yi kwalliya su fito ka zabi wacce kake so duk wacce kake so zan sake ta annabi ya daura maka aure tare da ita duk wacce ka bari ni ta mu kai ka ji
wannan kan ko taba jin irin wannan soyayya gaskiya kamo su zai yi wahala a rado
yaushe za mu ce za ka iya kamo wayan nan to bari tambaye ku bari tambaye ku ga ofa ko sari bin rabi ya bada buɗe bakin abraham bin auf sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malik da iyalanka da dukiyarka duka ina addu'a Allah ya musu albarka amma ko kwandala ban su a wajenka abinda nake so gwada mun hanyar kasuwa in ka gwada mun hanyar da ake bi a je kasuwa ni ka sallame ni da Allah wai fi imani cikin su
ai na farkon ya ce yanzu ga ana rawa ce kai shi ba yanzu da farkon la abdurrahman ibn auf
sun ji fi ka gane karfin imanin sahabbai to ya zaka ke iya kare wannan al'umma mu ne za a yi haɗa kai da ƙarin kan uwa ɗaya uba ɗaya zai samu kuɗi a a durƙusar da kai ba abin da ya dame shi Allah ka gafarta mana amin
wai kai za ka ce masa ga gida ga amarya ga ai in ya ɗaya ƙoƙari shi ne ɗan ja ya ce haɓa a yi haka a yi haka in gaji ba wuce na cewa a yi haka zai karba shi ya kara gawa mun ji gurbin yan aljanna na biyu muna cikin wannan to mu je ga gurbin na uku
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
Allahu akbar Allahu akbar
Allahu akbar da aka ce wanda zina taba uhun bi isani a waccan ayar ta burku gane menene sharadin sai Allah ce wanda zina jawo min ba'dihim waɗanda suka zo bayan wa'anda su wuce na
mun shigo ko mun shigo ba mun shigo an zo na mai na
to amma da sharadi eh yaquluna zaka ji suna cewa rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikwalina ka gafarta wa iya ƴan uwanmu alladina sabaquna bil iman wanda suka riga mu da imani su wane ne wanda suka riga kowa da imani su ne sahabbai eh to wanda kaje yana cewa Allah ka gafarta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka lullube laifin su Allah ka lullube su da rahama Allah ka yarda da su Allah ka ba su aljanna yana yi wa sahabbai addu'a to ya shigo wanda ka jace Allah zai ne wa Umar ai mugu ne da ba mai da kirki Abubakar din da shi ya kawo matsala wane ne wane ne ya kwace gonar wace ce a menene ai to dididididididid ai ai wata dididid yana zagin sahabbai mai musu addu'a ya shigo a mafhumul mukhalafa
manhajin ahlus sunna da muke so gane ke Mm.
wa'anda su kadai ne mutanen kirki al-muhajirun wal ansar al-ansar alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fi bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah karka sa mana kiyayya ko bi kankanta ta ta masu imani inji ina jin haushin sahabban annabi ko bi kankanta ta Allah ka sa karka sa a cikin zuciyata rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai ne mai rahama mai jin kai to duk wanda baya cikin wayannan to karanta aya ta gaba
ta sota ashirin dan sai cikin suratul hashir aya da ta biyo bayan wannan
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن ya isa معكم haka kun ga wacce aya tana karewa sai ta biyo bayan da maganar suwa munafikai ta ce bi man haula ku min al-arabi munafiqun wa min ahli madina wannan ma tana karewa sai ta zo da maganar wa munafikai alam tara allazina nafaqu yaquluna li ikwanihim allazina kafaru min ahli kitabi a nuna maka duk wanda bai cikin wannan rukunin ko ya ce maka shi musulmi ne to munafikin musulmi ne.
Allahu akbar
munafikin musulmi Allah ka gafarta mana amin dan galagato tambaya ta biya yau ina son kwance muku wani zare ku gane ku gane munafurcin ƴan kala kato yadda suke wa nasi yadda in baka da ilimi ko kaiwa sai sun sama shubha in kai jahili yanzu da za su samu ka shubha sai mai ilimi ne zai iya warware ta na'am
na karanta aya na ce Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah suna ashira shaharar fi kitabin إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ya isa Allah ce inna iddata shuhuri lalle adadin watanni inda lahi a wajen Allah isna ashara shaharar guda goma sha biyu ne watanni guda nawa ne goma sha biyu fi kitabin lahi a cikin littafin Allah yanzu ƙur'ani ya ce mana watanni guda nawa ne sha biyu ne a ina aka gansu a cikin littafin Allah suke sai na ce to buɗe ƙur'ani karanto mana inda aka ambaci wayannan watannin ƙur'ani daga barka har nasi watan ramadan ya ambata watan ramadan ramadan shi ya kira da sunan shi banda watan ramadan babu watan da ƙur'ani ya kira da sunan shi kuma ƙur'ani ya ce suna nan a cikin littafin Allah a ina muka gansu a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da jiran kalakato ya ce ai a cikin sunnan ma guda nawa aka samu akwai guda hudu da har yanzu a cikin sunnan ma ba a gansu a cikin hadisi ba to alqur'ani mai girma ya ambace daya kai da cewa sunna ta kara wasu dai kenan ko ko ba ta kawo su duka ba dai kai da cewa sunna ta me ta kara wasu a iya dan takaitaccen karatun nakan ba ka gano wasu da ta kara ta kwalliya ta biya kudin sabulu kenan idan aka ga abu a sunna ingantacciya to Allah ya yarda da abun abun a littafin Allah yake na'am
sai dan ƙara ƙato yace a a ai fi kitabillahi da aka ambata a nan ba ta da alaka ta kusa ko ta saba da Qur'ani ba kan Qur'ani ake magana ba aka ce fi kitabillahi ana nufin wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta yace me yasa yace ai Allah ya faɗa a cikin suratul rum wa qala allazina utul ilma wal imana وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ya isa in kiyama ta tsaya kafirai sun rude sai masu ilimi da imani sai su rika cewa da qarin labistum hakika kun zauna fi kitabillahi a duniya ila yawmil ba'th har zuwa ranar tashin kiyama suka ce to ga aya a nan gurin ta ambaci zaman da mutane suka yi a duniya sai aka ce me fi kitabillahi to saboda haka kitabillahi da aka ambata a can da aka ce fi kitabin lahi ana nufin watanni guda goma sha biyu a nan zaman wato guda goma sha biyu ne a nan zaman duniya da muka yi tun da dama ya da duniya ne ake ganin watanni tun da gashi zaman da aka yi a duniya ƙur'ani ya kira shi da kitabin lahi to in baka yi karatu ba sai ka ɗauka cewa ilimi ya kawo sai ce ai akwai abin da larabawa suke cewa jana'ar suke ce me janat shine a samu bakin guda biyu duka bakin iri ɗaya ne amma fasarar daban-daban ne wannan fasarar sa daban wannan fasarar sa daban abin da zai baka dariya shine wannan kalma ta janat din da yace akwai janat har ya zo a qur'ani a qur'ani mun babu inda qur'ani yace masa akwai janat a cikin littattafai ne ya ga janat sai a rubuce a littattafan balaga amma tunda wannan za ta biya mashi bukata yanzu ya yadda da ita hada ita yake kama hujja akwai janar dan kara kato da ne hankali yake me ya hada ka da maganan janar kai da hadisai ba baka yadda da su ba ba barantana rubutun da wani malami ne yadda da hadisi ya rubuta to bari warware muku matsalar guda biyu janaz da gaske ne akwai janaz kamin da je ne muku bayanin menene janaz ku gane adama ya kwafsa shi abin da ya kira da janaz din ba shi ne janaz a larabci ba bari mu fara da fasara aya da ya fasara dan ƙara ƙato ba zai taɓa ɗauko maka magana daga farkon ta zuwa ƙarshen ta ba sai dai ya dubi cikin nassin menene abin da ya daidai da buƙatar shi shi zai tafko ya baka yadda ba za ka iya gane kan magana ba angulu idan ka datsa kafar ka datsa kan aka fige in ka ce zabo ne za a yi da ko ba za a yi da ba saboda me ka cire kan ka cire kafafun ka fige to haka suke wa ayoyin qur'ani adaran ma kamin wannan ayar bari mu dauko ayar da ya kafa hujja da ita akan janaza wanda hakan ne ayar akan janaza take magana na'am
Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة aha كذلك كانوا يؤفكون na'am وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث to full stop Allah rabb yanzu magana za ta fito maka fili ka gane ta Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna mujrimai za su rantse cewa ma labitu ba su zauna ba ba su zauna ina ba
a ba ku an duniya samu ba a duniya ba su zauna a duniya ba amma an faɗi a duniyar a o ƙur'ani ya shafi a duniyar bai amfani ta ba na sai ce ma labisu gaira sa maimakon ya ce ma labisu fi duniya gaira sa gaira sa'a sai ya shafi mai sai ya shafi fi duniya ne domin fi duniya din za ta iya kawo hankalinka zai iya kawo maka ita ko da ba a gaya maka ba sai ya shafi mai fi duniya din sai ce ma labisu gaira sa gaira sa'a sai ba ambaci fi duniya ba ka shafe shi a wannan lokacin sai masu imani masu ilimi suka ba su ansa wa qala allazina utul ilma wal imana na sai suka ce musu laqad labistum haƙiƙa kun zauna a ina kenan kamar da aka shafe fi duniya a can nan ma sai aka shafe mai Mm.
fi duniya na sai aka ce laqad labistum fi kitabillahi ay laqad labistum fi dunya fi kitabillahi ila yawmil ba'th Kwarai.
amma kamar yadda aka shafi fi dunya wacce magana ta baya annan ma qur'ani sai shafi me sai shafi fi dunya yace laqad labistum me mako yace fi dunya sai shafi fi dunya domin kokoro ka za ta yi kawo maka me ake nufi na sai yace la- amma ko shi ne zo fasara da yace laqad labistum a fi kitabin lai wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu duk da ba a rubuta fi duniya ma shi ma ya faɗi fi duniya malami su ba su zauna a cikin duniya ba a nan sai ya kawo abin da aka shafin ya faɗe shi da baki shi duk da babu shi a rubuce domin babin da zaka ka fassara ayar idan baka kawo shi ba malami su gaira sa kazalika kanu fukur amma da yazo wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistu nan sai ya kawo musu fi duniya hakika kun zauna a duniya nan sai ya faɗa sai ya ɗauko maganar da ba wannan da ba sai ya jona sai ya jona fi kitabin lahi domin yana maka cewa fi kitabin lahi shi ne fi duniya an gane burkusu su da ɗan ƙara kato yadda jumla take kamar yadda can gurin aka ce wa yau mata ƙomo satu yi ƙusimul mujrimuna ma labisu sai ka kaddara fi duniya gaira sa'a nan ma wa ƙarin lazina utul ilma wal imana laqad labistum fid dunya fi kitabillahi ila yawmil ba'th na
kun gane karatu alhamdulillah amma sai wacce sai bidiyo ta fili domin bukatar sa ta biyo wannan kuma sai me sai ya burkushi
ci gaba da sussukawa wannan shi zai nuna maka munafircin dan kana kato wajen mu'amala da nafsi laqad labistum fi dunya fi kitabillah kun zauna a duniya gwargwadon abin da Allah ya ambata fi kitabillahi a cikin littafin shi tsawon mafi a nan ne malamai suka ce wani littafi ne littafin a suka ce shi ne lahul mahfuz a cikin lahul mahfuz Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara kwanakin da za ku yi a duniya kuma kun zauna a duniya gurgurar abin da Allah ya ambata a cikin lauhul mahfuz din wannan shine fasarar ayar dan kala kato har yanzu muna bin ka bashi sai ka samo mana inda aka ambaci watanni a Qur'ani wannan tarkon naka sai dai kama jahilai waɗanda ba su da malami da zai fasara musu an gane karatu an gane mai dan ƙara kato ya murkushe me ya fitar domin ya jona biya bukatar shi idan kuma ka ce a ba za a ambaci fi duniya din ba to ai ayyaka ta bayan ba za ta fasaru ba wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ba za ta fasaru ba dole sai ka kawo ka kaddar fi duniya to can ma fi duniya sannan ka ce fi kitabillah na'am an gane karatu Now, bari mu zo abin da ya makare da shi shine janal. Yanzu ya yarda da tabi har ya yarda da akwai abin da ake cewa janal. Saboda ɗaliban ilimi. Shi yasa zai wani ƙarin bayani. Wato abinda a larabci akwai abin da ake cewa al-muhassanatul lafziyya. Akwai abin da ake cewa me? Al-muhassanatul lafziyya a harshen larabci. Wanda zai taimaka maka wajen ƙwarewa a wajen magana. to anan ne suka ambaci abin da ake cewa janar shine an yakuna lafzu eh an yakuna al-lafzu a samu wato lafazi wato an yattafiqa al-lafzani wa yaktalifa fil ma'ana a samu lafazi guda biyu sun yi ittifaki amma a wajen ma'ana sun saba kalmomi guda biyu sun yi ittifaki fin nuduki a wajen hurici amma wa yaktalifa fil ma'ana amma a wajen ma'ana sai su me sai su saba yanzu da nace na kai wa tela na dinki a Zariya, ya dinka min wando mai Zariya. yanzu akwai zariya guda nawa a cikin wannan jumlar guda biyu in zaka rubuta su akwai bambanci daidai ko to amma zariya ta farko menene gari ne zariya ta biyu kuma menene shi kuma igiyar wato shi kuga su biyu sun yi ittifaki a wajen lafazi amma su yi sabani a wajen me su yi sabani a wajen ma'ana wannan shi ake cewa jinar sai malaman larabci suka ce huwa naw'an ya ka suka shi biyu akwai juna wato janaz tam akwai janaz naqis akwai cikakken janaz akwai tawayyen janaz wannan da cikakken janaz shine an yattafiqal lafzani fi umurin arba'a lafazan guda biyu su ittifaki a cikin abubuwa guda hudu a samu adadin huruf da nau'ul huruf da shaklul huruf da tartibul huruf duka sun zo daidai yanzu da karbuta zariya da zariya adadin harufan ɗaya ne nau'in su ɗaya ne watalin su ɗaya ne yadda aka jera su ɗaya ne to wannan ya zama jinas tam jinas naqis kuma an yaktari fal labzani fi wahidin min hadhihi al-umur al-arba'a a samu sun yi sabani akan ɗaya daga cikin wayannan lamurra guda hudu to nan ya zama jinas naqis yanzu misali can da aka ce wa yau mata ƙomu sa'atu wa yau mata ƙomu sa'atu wa yau mata ƙomu sa'atu yi ƙusimul mujirimu na malabi so ghaira sa'a ya isa ta ƙomu sa'atu malabi su gaira sa'a ga sa'a ga sa'a harufansu iri ɗaya watalinsu iri ɗaya komi nasu iri ɗaya wannan ya zama mai janat tam wani mawa wani ya sanya dan sa yaro sai wannan ta'ziya yake cewa wasammaituhu yahya li yahya wa lam yakun ila radd amrillahi fi sabiru dan nan da haife shi na sa masa suna yahya wasammaituhu yahya saboda me li yahya dan ya rayu amma wannan bai haraka tana tafi ta kanshi ba wannan yahaya na farko sunan yaron ne yahaya na biyu kuma dan yaron yayi me dan yaron ya rayu wannan ya zama janas ne ya zama janas tam wani mawaki yake cewa ma mata min karamin zamani fa innahu yahaya ladai yahaya ibn abdullahi ji abu tamam yahaya ladai yahaya ibn abdullahi yahaya na farko rayuwa yahaya na biyu suna mutum ne yahaya ibn abdullahi nabi guda biyu amma ma'anar su me daban-daban wani mawaki yana cewa abbasu abbasun in zahadar malwaga wal fadl fadl wal rabi'u rabi'u abbasu abbasun abbas ya iya tsibewa ya murtuka fuska in zahadar malwaga idan daga ta kai daga abbas na farko suna mutum ne abbas na biyu kuma me wanda ya murtuka fuska daga abasa wata walla ko daga abu san kam dalila ya murtuke fuska kalmomin iri ɗaya abbasu abbas amma ma'ana su me daban-daban mun samu jarat me tam shine abbas ibn al-fadl wani babban malami da yayi alƙali a can farkon musulunci yace wal fadl fadl shi kuma fadalu fadl sarkin kyauta ne fadl na farko sunan mutum ne shine fadl ibn rabi yayi waziri wa haruna rashid fadlu mai kyauta ne fallu fadlu wannan suna ne wannan ma'anar mai daban kalmomin iri daya war rabi'u rabi'u rabi ibnu yunus shi ma yayi khalifa a zamanin sarki al-mansur wannan rabi sunan mutum ne ko rabi kuma lokacin bazara ko sanda da abin ake shigowa wannan shine abin da ake cewa janas janas me janas tam an gane wannan janas naqis shi ne a samu ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu sun saba fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar kaga taqhar da tanhar duka harufan guda uku ne ko wasalin iri ɗaya jerin iri ɗaya amma dan uka harufa an samu sabani ko ba samu ba wannan taqa aka sa kau mai ruwa wannan tanhar aka sa nono sai a kira shi me janas naqis wani mawaki ce hallana haka duhaka allahu min ri'in lam yarfa lam yalka ghayran muna'amin bi shigai me yasa hankalinka bai hana ka ka zargi mutumin da da ya tashi daukar matsalarsa bai kai wata raka dan uwansa ba sai ya je samu mai arziki kai masa dan ya taimake shi ya zaka zarge shi me yasa hankalinka bai hana ka aikata ka ba halla nahaka nuhaka nahaka hanaka nuhaka hankalinka inna fi zalika laayatin liulil duha sun yi da daya ai zaka samu matsala a wata ne aka samu bambanci wannan yace da ha wannan kuma yace me yace duha ina fata an gane wannan na'am nan sai mu ce an samu mai an samu janat naqis ina fata an fahimci wannan to wai wannan shine abin da ya fake da shi ya nuna wa jama'a cewa fi kitabillahi wancan da fi kitabillahi wancan janat ne aka samu wa yace maka janat a jumla ake samu shi dan kauye wai fada maka fi kitabin layi jumla ne kuma jumla bane Alhamdulillah.
jumla ce khabariya wa ya gaya maka sannan ya zaka jingina abu zuwa ga Allah kace kuma jaran ka jingina abu zuwa ga Allah kitabul lahi duk inda kaga kitabul lahi littafin Allah to bai daukan wata ma'ana sai ma'anar da ke da alaka da wannan ko kace lauhul mahfuz littafin wane ne na Allah ne ko kace alqur'ani littafin waye ko kace at-taura littafin waye ko kace linjila littafin waye ko kace zabura littafin waye ko kace ilimin ubangiji shi ma ilimin ubangiji ai zaka ganshi a cikin littafin sa duka abubuwan da cikin alaka ba da ma kace kitabullah sannan ka dauko wani wani wargin ka kace wai wannan shi ake nufi ka hada jinar kai jahili ina ne daga ina ka fito wai abin da zai baka haushi wai mutum ne zai kafa maka hujja abin da zai kafa maka hujja kuma sai ma ka karanta da shi abin ya gane abin wanda dan kuma ya kafa maka hujja ta dashi shi kansa bai san abin ba bai gane abin ba yana jira sai ka karanta da shi sannan to aikin ya ma yawa sai na koya maka abin ka gane menene sannan kai amfani da shi ka kafa maka hujja sannan sake zo na maka ansa kuma ina ba da a ce kalmar janaza da Qur'ani ka samu ta da na da kana na kan mabda'in ka yanzu nan ka sauka daga ka zagi Buhari ka zagi Muslim ka dawo balaga wadiha ka dawo ka ce buhari bai taba ganin annabi musulmi bai taba ganin annabi ba wanda ya rubuta balaga wa zai haɗu yau shekara sa nawa duka shekara sa nawa yau ina ma kai da ka kankan da kanka a gaban malamai ka gane mai balaga wa zai haɗu take nufi da Allah bari tambaye ku dan kara ka tayi wannan jarabawa ya fadi me ya samu wani irin zero mai kai da kunuwa wasu ka ce hada mai kafikai alhaji muhammad muri daga wani foundation ne wannan m gur foundation ina m gur foundation a ɗan muke tsaye saboda mutane su ganga a takbir Allah ya ƙara albarka ya ƙara foundation ɗin ku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi